أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إلى العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن علي بن وسطة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم القاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواشي قطب الأقرابي فريد دهري على الإدلاكي حاتم العتماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ عمر ربي وقائدي وفاري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السلام يا أئمة الشيء اهدر لنا بهذا المهدر والتعد لي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف ما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه اللهم نسألك رداك التام بجاه من لا يليق عن الهوى سيدنا رسول الله muna zama na ishirin da bakwai yau a cikin jawahirul ma'ani fasali na biyu fi khawfihi wa sabarihi wa uluwi himmatihi wa war'ihi wa zuhudihi wa mau'izatihi wa hurriyatihi shamat tijani mun faɗi irin as-sahawatu wal futuwatu ko a baya duk mun faɗa as-sahawa wal futuwatu yadda yake yin kyauta wani ya zo yi koyi da irin kyautar sai ya ce kar ka yi koyi ni mukami ne aka aje ni a gurin don in kai za ka yi ba za ka iya ba saboda mukamin kyauta in an kai shi yana daidai ne da an sik wala tashi min zil arshi ikilala yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka faɗa masa eh imalu ali dauda duk a cikin irin wannan ne ake yi to idan mutum ya kai kujeran ya rasa to za ga yana yin kyauta ne kawai la ya haful fakara baya tsoron talauci kuma talaucin ba su same shi ba wannan shi ne to idan mutum ya hau kan kujeran masu kujeran sun sani wanda suke kan kujeran sun sani wanda suke tafiya akan zubin sun san mutane suna kan kujerun wanda baya cikin wannan hanyar bai san abin da ake yi ba sai dai ya faɗi irin abin da zai faɗa sannan mun yi magana akan fituwa da Allah ya bashi in zai ma kyauta to insha Allah siyasa ne kana cikin wani wato tsananin wani kunci in ya baka kuɗi sai ga kamar cewa yana ganin yana ganin abin da kake ciki ne haka kyautan sa yake sannan kuma a kowane kwana biyu ko kwana uku a cikin gidansa kawai yana ciyar da wusiki mu ce kamar mudu a buhu goma a kwana biyu eh kullum kwana biyu zai ciyar da kamar buhu goma na alkama saboda da baki wannan na cikin gida ne kawai eh saboda ciyarwansa to kaga wannan kawai ciyarwan ba kawai bane la idani fanni ja'iun afdalu min bina'i alfi jami'in ka ciyar da cikin cikin mutum mai jin yunwa shi kadai ya fi gina masallacin juma'a dubu domin in ka gina masallacin juma'a dubu Allah ne zai shiga ya sallah a mutum ne saboda haka idza hadara al-asha'u wa hadara al-isha'u fabda bil asha'i qabla al-isha idan kana jin yunwa lokacin sallar isha'i yayi to sallar mu zaka iya yin ta ba saboda rashin sanin to ka fara da cin abincin kafin kai sallar isha'i eh ka fara da cin abincin kafin kai sallar isha'i bi ma'ana shin da aka ji hausa suna cewa ci na gaba da sallah wannan abin suka ɗauka hakan ne matukan sallah ba za ka iya sanin abin da kake faɗa ba to labudda sai ka ci abinci tun baka ci abincin ba sallan ba ta kanka a lokacin saboda ana neman na, ana neman itidal ana neman abubuwa ana neman abubuwa a cikinta ma mutum yana ƙoshe zai iya to yau muna cikin haufu da sabaru da ulu himmati kad balaga sayyidina wa ustazana shemu ya isa shugabanmu malaminmu radiyallahu min al ya isa ya kai isa matuƙa balaga balaga min alkhawfi was sabri wa ulul himmati da tsoro da haƙuri da himma aliya na himma aliya domin shi duk abin da ya fara baya bari in ya fara bin Allah ma'ana a ce misali yana istighfari dubu ashirin yana la ilaha illallah dubu ashirin yana sati fati dubu ashirin yana la hawla wala quwwata illa billahi al-azim dubu ashirin yana hasbunallahu dubu ashirin yana wa fa'ud amri lillahi dubu ashirin ina kaddasa ne Allah ala wajal misali yana saukan alqur'ani a kwana uku so a kwana uku yana karanta asma'u akwai mai dubu ashirin akwai mai dubu ashirin da hudu duk abin da ya fara ba abin da ya taɓa bari duk abin da ya fara ko wani aiki ya zo masa ƙarawa yake akan wancan amma ba ya ɗauki wannan saboda wannan ya zo ba haka yake tafiya haka ya tafi da ulu himmatihi kenan himma dama himma tana gaba da komi himma tana gaba da komai Allah ka bamu shine ma'anan da aka yi mai cewa ya himmata shay hizri lana bi hadal mahdari wal ta'dibi bi nazaratin tati lana bi dafari tana da martaba goma sha ɗaya ne wata rana zan warware ta albarkan sai na rasulullahi za a ji yadda abin yake wasu wasu mun fiha ala ahala ala ahli hadal fariq ya ɗaukaka a cikinta akan wanda suke tafiya akan wannan hanyar himmansa ma amma jama'ahu min khilalil hamida tare da irin ɗabi'unsa abun godiya wala fisalu sadida da ɗabi'a makatarciya dacacciya wa qamatil aliya da makami madaukakiya wa hawalis saniya da ɗabi'a hali asaniya madaukakiya ita ma ما أدرك فيها غاية همم السابقين همم السابقين همم wanda suka rigaya ba su riski irin abin da ya samu ba wa ajaza ne hayatun himamul lahikina himmomin wanda za su zo ya gajiyar da su su riski irin himmar da yake da ita wa min alwara'i a wajen gudun duniya war'i war'u kenan wa zuhudu da zuhudu da wara'u muna kiran su gudun duniya ga baki daya to amma wara'i yana gaban zuhudu yawa wal mau'izatu da da da wa min al wara'i wa zudi wal mau'izati wal hurriyati da wa'azi da hurriya ma adima fihi nadir fi hadha al waqti bil kulliyati ya rasa mamakin abokin jayayya da shi ko gogayya da shi ko wanda ya kama da shi cikin wannan lokaci walam ya da matma'an li'adin fihi wala amniyatan bai bar wani wani mai kwaɗayi ya riski gurin ba ko wani mai guri ba zai iya ba idza ra'aita sirahu idan kaga sirin sairin sa fi dalika cikin wannan alimta zaka sani innahu mufrad awanihi shine makaɗaicin zamanin sa cikin irin wannan war'i zuhudi wa'azinsa hurriya wasaidul warihina shine shugaban masu kaskanta masu tsantseni wa zahirina shine shugaban masu gudun duniya fi ahali zamani a cikin zamaninsa gabaki daya ba a samu na biyunsa ba ulikat himmatuhul aliya himmarsa madaukakiya ta daukaka bi ma'aliyal umuri tana tare da manya-manyan al'amarori fatajawazat al-awsaq minha ila suduri ta tsallake wasaɗi zuwa ga tsakiyan abu la yaqifu inda inda doni baya tsayawa wajen kasa wala yahjibu anhu al-musul babu abin da yake kiyayewa wajen tsare shi ya zo cikin baharul tawil lahu himamun la muntaha li kibariha wa himmatu sugura ajallu min ad-dahri lahu himamun shaujani yana da wani himma lamunta hali kibariha ba a iya cewa ga girmanta wa himmatu sugura karamin himman shautijani a jallu min dahari ya fi zamani girma a jallu min dahari bi ma'ana kaifa yasifuhu la yusifu alwasifuna li annahum ma adraku saboda haka sai su faɗi abinda kawai za su iya faɗa wa kaifa taqifu himmatun man laysa munahu ta yaya za ka yi ka riski himman wanda kai ba irinsa ba ne illa sayyidihi wa maulahu sai dai shugabansa majibancin lamarinsa kada halafa wara'a wara'ahu kullu muntaha ya bar bayansa duk wani intihai duk wani isa matuka to ya bar kowa a baya saboda isa wa anna ila rabbikal muntaha wato abun a wajen Allah shi ma tafiya yake wa anna ila rabbikal muntaha in ka ji sufaye sun faɗi haka to gurin da ka tsaya ba shi ne matsaya ba a'a gabanka akwai aiki eh gabanka akwai aiki shi ne shehu tijani shehu ibrahim yake cewa wa talib murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman saliha maliku nafsaka fala tudabbir wa kun kama yitin dawaman tubir to idan ka zo shi wanda za ka tafi da shi din ka fara zama akan shi shehinka idan ka wuce ka je ka samu shehin da yake gaba da shi sannan ka wuce ka je ka samu shehin a alaminhu to daga nan ne fa shike nan menene ma rasulu summa maulahu ali hmm? ya bai yake ma rasulu summa maulahu ali duk yana cikin adab ruhul adabi don ka duba a nan ne zaka gane in ana magana wannan fa a kujerar wilaya kujeran wulayen nan duk ana magana ne akan wani kujera guda ɗaya wanda ‘yan izala ba san sunan shi ba, in ma sun sani ba su san me a gurin ba, saboda me saboda ba masharadin su ba ne, ba zauƙin su ba ne, kuma ba su nemi su san shi ba. Ana magana ne akan maratis, wannan duk abubuwan da ake faɗa, duk abubuwan da ake faɗa su a wajensu babu shi sun san akwai haufu akwai sabaru akwai akwai hushu akwai tawazu akwai amma yaya abin yake kuma a wajen wa ake samu abinda kullum suke magana in ka gane za ka gane jahilcinsu wato abu ne guda biyu su har yanzu wai ba san cewa akwai ilimin tasawuf ba ilimin tasawuf wai kage ne kawai ba annabi ne ce ba to a sha ilimin tasawuf kage ne nawu fa sarfu ba annabi ne ce su a suka sa suna malaman ne a fa annabi ne ya ce malamai ne suka samu suna kuma ya bi duniya kuma aka yarda da shi duk sauran funonin gabaki daya ai malamai ne suka samu suna wannan ya cancanta kira shi da ilimi suna kaza shikenan to a ka'idan nan zala in ga zai sha wala ya ce wai a kawo gurin da annabi ya faɗa to a kawo gurin da annabi ya faɗa wannan da gaji kawai ka san menene iza azalama alaihim kamu ne baka gane abu kawai ka tsaya kace babu wannan ba ilimi bane ba ƙa'idar ilimi bane sai ka ce to yaya abin yake ka shiga ciki ka gani sai mu ce maka to anan yana tafiya ne da maratib guda uku in mun ce maka islamun imanun ihsanun wannan ai mun san shi a cikin musulunci islamun imanun ihsanun tunda jibril ya tambaye manzo Allah ya mana bayani me islamu zai ga abin da ya shafi islami duk abu ne wanda yake zahiri duk abin da ya shafi islamin zahiri ne in aka ce imanin shi kuma ba zahiri bane baɗini ne su kuma sun ce babu babu ilimin baɗini a Qur'ani babu ilimin baɗini a hadisi to a nuna aikin ai al-musanniyat abin da za a faɗa daban aksari abin da zai fito kuma a ciki shi zai nuna maka ya abin yake in an ce islamun misali wani al-islam ala kamsin shahadatu Allah ila illa wa fadalla ila illa wa fili kake faɗa tabbatar ka shiga musulunci iqamin salati sai da sallah sai kai a san kai musulmi ne iqam ko iqam salat ita zakati ba da zakka dole sai ka bayyana ka faɗa mutane zakka ka fitar a hajji bai har ma kana makala hakuri in kai haka kai nan abin nan a dinga ganin hasken hakuri ka je haji ko ba haka bane duk wa'in kana yi ne dan a san kayi azumi mutum ya fito yana cin abinci akan hanya za a ce yi wannan kamar ba musulmi ba rashin cin abincin ka akan hanya ya nuna maka saboda haka zawahiru ne amma an tuna da billahi fa ka ba da gaskiya da Allah ina ka taba ganin shi saboda haka gaibi ne baɗi ne wa mala'ikati ina ka taba ganin su baɗi ne wa kutubihi kana gurin aka rubuta baɗi ne wa rusulihi lokacin da aka nada annabawan aka ce wannan annabi ne kana gurin baɗini ne amma kaga a izala babu kuma in aka zo ya zo wannan gurin a hadisin ya karyata mu gani kaga ai rashin shiga cikin mas'alan ne mutum bai sani ba kuma yana jayya dama almar'u adu ma jahila shi mutum da'iman in ka ga yana ta kaiwa da kawowa to jahilin abin da bai sani ba ne abin da bai sani ba ne ke jayya kai duk in ka duba za ka ga bawaɗin ne nan gurin duk ba abin da ake nema zahiri nan shi babin imani to ɗariƙa babin imani shike saboda haka eh yanda islam yake babu babun zuhuri shi kuma na babul hutuni ne duk abin da ka ji imani to misali inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ai ishara akai ana talle ne waye zai saya fom din shiga aji biyu eh waye zai saya wanda ya saya ya ce tushkana man salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi biha ashara in kai salati wa Allah daya manzo Allah daya Allah zai mai goma ina ka gani a ina ka gani idan kai salati wa annabi goma Allah zai maka salati ɗari a ina ka ga yayi maka kaga in komin rashin haukan ka san baɗi ne ne to shi ake kira imani a shi haka ɗariƙan kenan shi ake kira imani ɗariƙan kira saboda aka shi ɗariƙa ba in aka ce maka baɗi ne yayi to wannan maratib da mawazin din yana fita ne akan in aka ce maka suna da kalma mai suna hahutu suna da kalma mai suna lahutu suna da kalma mai suna jabarutu to a jabarutiya ake fitar da wayannan ɗabi'un shine kujeran wulaya shi hahutu rabbul izzatin la sharika lahu lahutu sayyidul wujudi ne wa alamun shuhudi annabawa duk a ciki suke jabarutiya duk wanda ba annabi ba shi kuma kujeransa anan yake karewa duk wanda ba annabi ba idan sun ce a ta yaya za a karshe to kai ne jahili abinda duk wanda ya san cewa halitta guda biyu ne sama da ƙasa ne a jikin ɗan adam amma na mala'ika sama da ƙasa ne malakuti ne amma ɗan adam na sutu da malakutu ne a jikinsa ya zama mutum saboda haka ɗan adam ya fi aljanni ya fi mala'ika ka taɓa jin annabi mala'ika ka taɓa jin annabi aljani ka taɓa jin annabi saboda bai haɗa abin da muka haɗa wani ya za ka yi ka san wannan sai ka dawo ta hanyar wa'inda suke cikin wannan fannin sannan ta ce maka to shi aikin ɗan adam ga baki ɗaya wanda ya hadarar nasu to akwai gurin da ake ajewa da aka saukar da hadaratul jabarutiya malakutu ai an saukar da duk abubuwan da saukar daga lawal mabuz zuwa sama'ud duniya ne baitul izzati to haka nan kuma daga nasu tu duk wanda yayi aikin alheri nan office din kuma ke kaiwa ajiya ai ana ake haduwa ana ake haduwa idan ya ce ya zo shi kuma ya ce mana ƙarya ne sai ya ga mana ya ake yin mala'iku mutum yana tare da mala'ika mu ji mala'ika da wanda suke tare da mutum ya faɗa mana in bai sani ba ya dawo hadisin da ya nuna maka to shine kuma za nuna maka ma'aikatan da suke cikin kamfanin su suka san ma'aikata kaza ne a wajen wani ma'aikata kaza ne a wajen wani ma'aikata kaza ne a wajen wani yaya aka yi mala'iku suka fi mu yawa a bayan ƙasa wayannan duk da wayannan mawazin din da za ta fi tukuna kafin a gane abin da ake nufi eh Allah ke na magana ne da goma sha tara domin na ji wani yaro ne ya tsare wani dattijo yana mara magana akan babu ilimin tasawuf har ibn hajar ya ce ina akwai ilimin badini haramun sai na gani tsaban haushi ma yiwa ya dauko wannan littafin ya dauko wannan littafin na ce Allahu akbar da yake dattijon ma shi ma kwararre ne ban ma tsaya na kalle shi gaba ke ɗaya na ga a duka ɗaya kawai za kamar ka kwantar da shi duka ɗaya tambaya ɗaya kawai za ka yi ya ba da amsa ya faɗi amma shi kuma yana ganin cewa duniya wai su sun ɗauki yan ɗarika kamar jahilai ne akwai jahilan masu ci da buguzo amma akwai malamai malaman kuma su ne malaman malaman su amma ba sani ba Allah ya kiyaye wannan ila rabbika muntaha fala himmatun ajalla minha babu wata himma ajallu wanda tafi minha daga cikin wannan wala tibyanun yunbi'u anha babu wani bayani yunbi'u wanda zai bada zai bada labari anha akanta wa fiha ijtama'at al-himamu to a nan ne aka haɗa himmomi bi ashariha baki ɗayanta wa ma'aliyar umuru da kuma kyawawa ko maɗaukakan al'amari an akhiriya zuwa ƙarshen ta manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa in Allah ya hibu ma'aliyar umuru wa yukrihu safsafiha Allah yana son ma'aliyar umuru duk abubuwa maɗaukaka wa yukrihu safsafiha ba yana kin wanda suke yin ƙasa-ƙasa dani'a min tanzi an safsafil umuri ya karkar daga barin safsafil umuri wa mujafatin kullu mahzurin yana nisantan dukkan abin da yake abin tsoro wa karamin nafsi da kuma girmama nafsul ammarata bisu'i wa ibayatiha da nisantar da ita wa ifatiha da kamewanta wa siyanata da kiyaye ta wal istigina anil halki da kuma wadatuwa ga barin halitta wa qat'in nazari anhum da yanke gani ga barin su waqtifa bil wahid al haqqi da wadatuwa da makadaici shine al haqqu gaskiya shine Allah eh al haqqu wannan suna ya tadawar bainal qur'an wan nabiy wallahu الله هو الحق والقرآن هو الحق وال... وال... والرسول هو الحق وطرح ما كان منهم da jefar da abin da yake kasancewa cikin su ma bai na zalika da abin da ke tsakanin su min ausatil karimati daga siffa mai girma wa tiba'il mustaqima da ɗabi'a kuma mustaqimatun madaidaciya allati inda ulul himmati mawaha wanda ita tana kasance indiya ce ta wajen ulul himma makomanta wa minha asasa daga nan ne ake samun foundation ɗinta wa mabnaha maginanta allati tuqaddamu ma yunabbi'uka wanda za a gabatar da abin da zai baka labari an anna sayyidina cewa shehu tijani radiyallahu anhu rakiba matani samakiha ya hau kan matanin daukakanta wanda jira bi malakiha kuma ya amfanu ko ya ribansu ko ya mallaki mala'ikun da suke nan gurin wa haza jami'a ya tare duk abin da ke ciki usuliha wa furu'iha da asalinta da reshenta himman nan dai wallazi ya tassu bi hadha albadi zikrahu wanda yake banta da wannan kofa wajen ambato wa yunasibu hadha almaqam ya dace da wannan makami baksuhu wa nashruhu ya faɗe shi ko ya nashara shi huwa ma lahu min al-khawfi shine abin da yake tare da shi daga tsoronsa na Allah shi nuna maka yana da wannan gabaki daya wasabari da haƙurinsa wa ulu himmatin da daukakan himmansa fi suluki cikin shiga cikin tafiyan Allah wa rafiha an kulli mamlukin da daga ta akan dukkan wani abin da aka mallaka wannan shine shau tijani a cikin himma sabaru ulul himmati sabaru haufu ulul himmati ba ma haufu haufinsa wannan na ulul himma ne radiyallahu anhu fa huwa kaseer al haufi min Allah yana tsoron Allah sosai mutadawil al ahzan tsawon lokaci za su same cikin huzunu ne abin da yasa ashaddu nasa bala'an al anbiya usum al amsalu al amsalu fal amsalu wato idan mutum yana tsoron Allah to yana abubuwan ba yana duba ba ana magana kan yi haramun ko makaruhu bane ba shi bane a duk inda ka kai ne baka iya ba Allah hakkinsa ba to wannan zaka zo kake jin kunya shi yasa istighfari ma yake da istighfarin sa tuba yana da tuban sa tuban da kai jiya yau ka ƙara sanin Allah fiye da jiya sai ka tuba istighfarin da kai jiya akwai akwai akwai lauje cikin nadi yau sai ka sake masa tuba gobe ma sai ka sake saboda baka iya bawa Allah ba domin kullum ana ƙara buɗa maka waɗansu abubuwa ne ka gane a wajen Allah to tunda ana ƙara buɗa maka waɗansu abubuwa ne ka gane a wajen Allah to zai ƙara maka sanin Allahn da ka ƙara to ka gane jiya haƙƙin da ka bawa zatin Allah bai kai na yau ba kenan saboda haka je ka istighfari to kai istighfari akan istighfarin ka na jiya domin kai shi ne akan level ɗin da kake ganin Allah a level ɗin kaza yake misali sai Allah ka taimake mu. Na'am, fi sabilillahi wa rubama sumi'a da sadari anin da yawa ana jin a kirjinsa yana wani kuka kaman anin wadawin da irin kukan na irin na kurr min shiddat awabi saboda tsananin tsoro wanda wannan yana faruwa ga sayyid wujudi wannan wirasa ne kuma yana shiga cikin mutane daidai matsayinka daidai matsayinka lafiya ma in kana wahdahu balle man ya kasance shi kadai fi alwati cikin halwansa mustagarikan fi zikiri wato ya shiga cikin ambatan Allah fi auqati dalwatihi cikin lokacin da yake samu ya kauce la yash'aru bi man yahduru ma aw fi hadarati idan yana ambatan Allah baya sanin waye zo baya sani saboda istigraqil kulli fillahi subhanahu wata'ala da yawa a cikin almajiransa ma akwai wanda yana karanta lazimi yana karanta lazimi a lazimi yanayin awa biyu ne kafin ya gama saboda tsananin istigirakinsa yarsa ta faɗo a gaban shi daga sama ta mutu a gaban shi bai sani ba wannan duk ana samun haka to sai wani kawai shasha shasha zai ce maka ƙarya ne to ta sai ka to wannan abokin magana ne an yi ma kamar ya kunsa ma wani bakin ciki ne yin shiru ka kyale shi shine yafi cancanta domin ta ina zaka fara to ka ce zo ka ji daɗi mutum ne da bai sha bai taba sanin ruwan zuma bai taba sanin ruwan siga ba bai taba sanin ruwan gishiri ba sai ka zo ana cewa ka wadatar da shi ya gane bambancin daɗin a baki bai taba sani ba amma ka ce siga wani abu ne yana da kama in ka sha shi za ka ji shi kama wancan in ana son ya sani mafi sauki ɗanɗana mar ka ce ya faɗa zai gane shi ne ma'anar zauki in kana son ka san abin to ka dawo cikin fannin to shi ne za ka fahimci abin amma in a haka ne kawai to kawai masallineri ne ya hannu da asitara Allah ya kiyaye. listigiraki fi maskur saboda ya yi istigiraki cikin abin ambaton shi waga bace da buyansa cikin rabbul izzati dama shine abin da ake nufi an ta abu da Allah ka annaka tarahu ai abin da ake so kenan an ta abu da Allah ka annaka tarahu haka ya kamata da kaltu alaihi miraran li halwati sai dai alil harazmi yake cewa na shiga wajen sa yana cikin halwa ba so ɗaya ba miraran falam asabi an uwajihu bil khitabi ba ana iyawa in fuskance shi da magana lahaibati saboda kwarjinin da yake shi a lokacin ba irin kwarjinin da na san shi ya fito bayan zikiri bane haufuhu kenan wa ma sabaruhu radiyallahu anhu hakurin sa fala khifa'an bima lahu min as-sabati babu abin da ya buya na daga abin da yake bayyana daga tabbata fi markazi sabari a kujeran nan na hakuri fala yazal radiyallahu anhu yuqadiru man asa ila ibn isan shautani wanda ya saba masa zai shi kuma zai masa alheri eh wanda wanda ya saba maka kai kamar alheri ai an san ya san ba sa an ka bane mutum ne ya danna maka ashirin ce a'a zo zo zo zo sai ka dauki dubu ashirin ka bashi zai kara ashirin zai ce na ga mutumin da yau na ga wali shi da kansa zai faɗa dole eh saboda wanda ya zo zai kashe manzala sallallahu alaihi wasallama da ya tunkari manzala zai kashe shi manzala sallallahu alaihi wasallama wakila ga warasu bin haris da ya tsaya akan manzala zai yana son ya soki manzala manzala yana kailula manzala sallallahu alaihi wasallama ya ya kwace takobin da ke hannunsa ko takobin ya faɗi manzala ya ɗauka shi kuma ya tsaya kansa ya ce to kai kuma yawa ba ya kwace ka sai ya ce kai sai ya ce na fito wajen mutumin da babu wanda ya kai shi alheri da kuma ga irin zai ya sha alwashi da cin mutunci zai je wa manzala sai gashi kuma ya zo yaban da yake wa manzala ya kace ya ba manzala ba shi cin hanci ne ai irin wannan ai ko walidi bin mugira ai abin da yi wa manzan Allah manzala da ya masa sakamako na alheri da ya je faɗa ya kace a to ai ya ba ai manzala ba shi cin hanci ne ai shi ne yace to ai mahaukaci ne ai kalaman dalilin da yasa ya halaka kira da ya ji kunya a wajen mutanensa ga ya sake mai da martani to shi ne Allah ja to yanzu kuma fa ba kujeranka ba ne mu ne za mu mai da martani hatta tsara kullu man yankiru alaihi har ya kasance dukan wanda inkari a gare shi yakiru lahu bil fadli wal ilmi wal hilmi shi da kansa ya zai ce kai mutumin nan yana da haƙuri yana da ilimi yana da falala yana da wulaya mai girma wa azima makanatin wa kamal ihsan ya faɗi irin girman matsayinsa domin ai laisa alqawyu bi sur'atin walakin alqawyu man malaka nafsahu inda al-ghadabi ai ba wai karfi ne ka dauki mutum ka buga shi da ƙasa ba a lokacin da zuciyarka ta kulla maka zaka iya yin komai ka hakura wannan shine mai karfi ya shine mai karfi zuciyarka ta kulla maka kai wani aika aika zaka iya ka bari wannan shine karfi amma ba wai ka dauki mutum ka buga shi da ƙasa shine karfi ba idan mutum yayi wannan to ya kunyatar da shedan ba zai iya yin wani abu da shi ba falan mara au zalika minhu lokacin da mutane wanda suke cutar da shi suka ga haka wa sara lahu zalika adatan sai suka ga ta wani al'adar sa ne duk wanda ya zo ya ga masa ya yi a banza wala ta tace ila ma hum alaihi min izayatin kyau jani baya waiwayawa duk wanda ya cutar da shi ko ya masa izaya wa wa adamu da izani ko kuma yake kyautar kyautata wa shauci jani rajau amma kanu ilai min al-izati wal israr sai suka dawo kuma suka daina cutar da shi din ai sun gwada sun ga bai damu ba dama ana son a kular da kai sai an gaya maka bakar maganar da ka ji an gaya maka baka san an kai kurma an yi kai kurma dole sai su dawo wa tabu ila Allah sai suka tubo wajen Allah was'alu minhu as-safa suka nema ya musu afwa ya musu rangwani wal afwi da afwa wal istighfar suka tuba zuwa ga Allah fa'adu ila ahsani halin sai suka koma kuma yadda ake bukata kaga maki ya zama masoyi kenan ya fara da kiyayya ya kare da soyayya wa akamalu maqalan mafi cikan makari wa ya talibo na sayyidina suna nema daga shugaban mu an yi samiya hum ya musu musama wai afu anhum kuma ya yafe musu wa ya tajawaza anhum ya tsallake duk abin da suka yi fa samiya hum sai musu afwa wa ya da'ulahum ya yi musu addu'a na alkhairi kaga ba ya da'u alaihim ba wa ya da'u lahum bil khairi kenan wa yahinu alaihim kuma ya so su wa yashfiqa minhum ya ji tausayin su wa ya tawaddadu ilaihim kuma soyayya ta kullu tsakanin su da su wa ya ta'ahadahum ya musu alkawari wa ya tafakkada kuma in bai gan su ba ya nemi suna ina kwana biyu ban ga wani ba wani ban gan shi ba ahwalu wa yasalu anhum kuma ya tambayi ahadin suke ciki fa hadha haluhu wannan shi ne harin shau tijjani wajen haƙuri radiyallahu anhu allazi la yaqdiru alayhi hadin illa Allah kabir siddiqin wannan ba kowa ne ke iya irin wannan ba sai wanda suke suke da kujera cikin siddiqai wannan muhallin siddiqin na shine magana nake magana na jabaruti a harshen sufanci ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ka gani to dama daga kan siddiƙai ne to maratib ɗin da yake cikin kujeran siddiƙai Allah ne kawai ya sani kaman a ce salihi na ne kaman a ce mumini na ne kaga kaman har hatta musulmi in aka ce musulmi ai kala kala ne tunda manzo Allah ya ce al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadihi kaman a ce mumini shi mumini ko ba musulmi ba ba musulmi bane wa musulmi ne amma cikin musulunci yake bidayarsa islamu imani kuma yana gaba da musulunci ne a cikin imani qalatul arabu amanna yace ullan tumin walakin ulu asalamna ka gani asalamtum amma wala ma yadkhulul iman fi qulubihim ka gani idan imanin ya shigo kaga imani yana zuwa kenan bayan islam to a cikin makamin imani shi kansa ai maratib maratib ne manzala ya ce almumin alkawiyu hairun wa ahabbu ilallahi min muminin ba'ishi mumini mai karfi ya fi mumini mai rauni a shekenan ba ɗaya ba ne ya ce wa fi kilahu ma hairun an riga dai an hau dukan suna da alhairi amma ɗaya ta ɗaya to wannan ɗin shi kansa akwai gaban gabansa sannan kuma akwai gabansa malam dole ne mutum ya koma tunda Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanit ya jera ya tafi da su ai an san cewa akwai tafawuki eh karshen su ne yace wa dhakirina la kafiran wa dhakirati sai yace adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima azzakiruna Allah kasira musulmi ba zikiri mu'mini ba zikiri qanici ba zikiri abidi ba hashi ba gashi duk suna yi amma in aka kai wancan kokolin an tare ga baki da an tafi da wannan kujerar ne tukuna sulam ne sulam ne mutum baya hawa sama in ya taka wannan mai step din to zai taka daga bare kuma in ya gajiya daga nan ya waiwaya ya ga kasa yana ganin zai faɗo ce ba zai iya karawa gaba ba ya tsaya a nan kenan har mutuwa ta zo ta dauke shi wani kuma ya ce a shi sai ya gwada sulam ne abin kuma aiki ne ma dama mutum bai aiki bai san wannan ba wasu ya il'ari shi na da zaɓaɓɓu daga cikin arifai wa ma a kasar su ishtigali bi hajjil umur yawan shagalansa da wannan al'amari la ya fi anwa ibati baya sakaci cikin nau'in bin Allah wala ya futu shirin min al-qurbati babu abu da yake tsere shi ne daga neman kusanci da Allah bal ma za da illa jadda ka gani bai ƙara aiki ba illa jadda sai yayi kokari waje ta hada ya ƙara ijtihadi fi da'atin cikin bin Allah fa idza ta waqatu alladhi tafarrada fi lil ibadati idan lokacin da ya saba kadai ta yi ibada ya zo masa na baza kulla siwa wara abu duk abin da ba Allah ba ya ya ajiye abin kenan kamar mutum yanzu misali kana yanzu muna karatu aka ce Allahu akbar Allahu akbar wannan ba jin Allah bane bin Allah ne to abin da ya kamata ya ce Allahu akbar Allahu akbar menene lokacin sallah sallan mu ne ko sallan izala a yanzu eh sallan mu mu da muka bi na gado to sai mu ce to shikenan Allah ne ya sa mu wannan aikin kuma ya ce mu bar wannan aikin saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban muwaqqatan ne wannan kuma ko lokaci za ku yi sai ku bar wannan din gashi din Allah ne sai ku je ku yi wancan ne idan waje ne mai tausi'i kamar yadda azhar take da tausi'i sai mu ce to shikenan mu ci gaba da karatu mu sai mu zo mu jami'i misali kamar bayan magariba zuwa sallar isha'i lokaci ne mai tausi'i ko da waɗansu sun kira sallah sun kira iya su ne da suka shigala da wani abu amma akwai abubuwan da zaka bar shi saboda wannan daban wannan daban shi kansa a cikin bin Allah akwai abubuwan da ake barin wani a yi wani a cikin bin alma kuma dole a dinga sanin irin wannan saboda in ba san shi ba za a iya samun abin da ake nufi ba na baza kullu siwa wa ra'awa qabala Allah bima ahlahu lahu bima ahlahu lahu wa lima aradahu duk abin da ya zamo ahalin abin da yake ciki ne ya fuskance shi kuma ya fuskanci abin da ubangiji yake nufin shi da shi wa min ajin sabri yana daga girman hakurinsa sabruhu alal amradi hakurinsa akan rashin lafiya fi hasati nafsi abin da ya shafi kansa dama hakuri ai biyu ne ko sabaru alal hidati sabaru ala ka yi hakuri ka bi Allah ka yi hakuri kar ka saba wa Allah malamai suka ce shine sabaru ka yi hakuri ka bi Allah ka yi hakuri kar ka saba wa Allah yin hakuri biyu ne ke bayarwa wa fi darihi wa iyalihi yin haƙuri cikin abin da ya shafi cikin gidansa da iyalinsa fala asbara minhu ba za ka ga wanda ya fi shi ya juriyan haƙuri haka ba fala ya halu an al'amrat baya wofanta gaba da rashin lafiya fi dari a cikin gidansa alal dawami kullum saboda shi idan rashin lafiya ya samu ɗanka kai ya sama eh kai ne eh saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka zo aka ɗauki ran yaro a gidanka sai Allah ya ce malaika da rayu ƙabilta samarata fu'adi abdi ka karbi ɗan bishiyar zuciyan bawana sai ka gani ɗan ‘ya'yan bishiyar zuciyan bawana ɗansa kenan sai ce ma zaƙala me ce ya ce inna lillahi wasarja inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ya ce aka ya faɗa ya ce ya ce to ibni lahu baitan fil jannati wa sannihi baitul hamdi ya ci saboda yana da alaka da abu idan Allah yana son ka da alhairi to sai ya jarabce ka a kanka ko akan dukiyanka ko akan iyalanka zai ji me zaka ce idan ka ɗauka shikenan to saboda haka irinsu gidansu baya zama ba rashin lafiya dole saboda martaba ne martaba ne dole in ya ga daga cikin 'ya'yansa to dole zai ga ainihin cutar da ake ciki ne to wannan shine asalin yadda yake tafiya a cikin daraja ashaddun nasa bala'an al'anbiya wasu bal amsalu al amsalu fal amsalu ba za a barka haka ba na'am wala fi nafsi alama mar marrin layali wal ayyam shi ma baya zama cikin lafiya karshen jami'ar radiyallahu ta'ala nu yana ciwon basur sannan kuma yana ciwon kafa saboda haka duk shehanan ɗariƙan tijjaniya sai ka same su da irin wannan ciwon shi ake kira amradu tijjaniya ba yadda za a yi dattijan mu ka same su suna da lafiya kafa zama suna da shi ba su da basir yana da wahala yana da wahala to wannan ana kiransa amradu tijaniya gado ne wirasa ne su ma sun ci gado ne daga wajen babansu na ruhi shine shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu na fasabaru radiyallahu anhu lil mushaqqatin gashi yana da hakuri cikin abubuwa masu tsanani ka duk abubuwan da Allah ya tara maka sai a zo a haɗa ka da wani abu kuma ɗan ƙarami ga shi kamar ka cinye shi kuma ce baka da hannu a kan shi eh saboda Allah ya nuna maka ijazi gajiyawa eh sai a ce ruwan sha misali sai ka yi addu'a waɗansu samu ruwa kai kuma a gidan ku a ta tonan rijiya ba ruwa sai kun je kogi kun ebo eh to shi yasa waɗansu sai to in wali ne yi wa kansa kaza mana ba haka abin yake ba amma ya yi wasu abubuwan da kai kuma ya baka iya ba. E ko? To kai kuma ka yi irin nashi ɗaya mana in ka isa. Abubuwan wata hamulin mu'ubilati yana ɗaukan abubuwa masu tsananin wahala. La ta ƙadar alayhi jibarun rasiya wanda ciwon waliyi kudubi in za a sama ciwo kurji a jikin waliyi kudubi in aka samar in da a raba wannan azaban a sa wa mutane ɗari wallahi za su mutu a lokaci daya duk za su fita cikin hayyacinsu shi yasa malamai suke cewa ciwon da ake sawa yaro karami shi ake sawa manya daga cikin waliyi saboda yaro ai ba gun da yake kai kara ya yarda da Allah kuma ya san Allah kuma ba shi da zunubi saboda haka to karfin ciwon da ake sama in an sawa irin mu ya ibadi ai tuntuni mutum zai tafi lahira tuntuni ba za ka iya ɗauka ba saboda bala'in su yana da ƙarfi saboda ai a tsarkake suke mu ko ai a cike muke da bala'o'i da zunuban da muka ebo to su kuma ba babu babu zunubi wajen yaro ta haka manyan da suka tafi wajen Allah ai sun kankare zunuban su ne ai abu ne sa suke samun taqarrub ila Allah ai tsarkakan abubuwan da suka yi ne aka yafe musu suka koma ga Allah ai shi dan adam kaga istighfarin nan salati wa manzo Allah da wayannan abubuwan ai salati wa annabi ai so ɗaya ne in kai a duniya ka ba da farillanka amma yawan da ake yi ana son ka fita ne duk zunuban da ke jikinka ana shafe shi ne da yawan istighfari da salati wa manzo Allah idan kai zunubi aka share to sai a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun san shi mutum in yayi zunubi aka share to yana bar rana ala qulubin ma kanu yaksibuna ranan nan alama ne in yayi zunubi aka ce astaghfirullah aka share to za ga alaman gurin wani abu ya taba sauka amma an goge to shine wayannan duk za a ga duk zuciyar an baibaye ta da wani illa wani kuma za ga zuciyar ta yi tsafta ba ta da yawan zunubai dan wani ba ta dan bane kuma aka jarabce shi ya ci jarabawan wani kuma sai ne fada ruwan ya yi wanka a cikin taɓo tukuna kafin ya fito ya zama mutum don wani sai ya kalli zunubin da ya yi ne tukuna ya ƙara gudu a wajen Allah wani haka ne wani kuma gashi nan dai abubuwan da yawa me Allah madaukakin sarki ke cewa inna sa'ayakum lashatta inna sa'ayakum lashatta hanyar daban-daban ce na wa kullu man shaka ilayhi duk wanda ya kawo ƙara wajen shau tijani sallahu bi sabari ka gani na faɗi sallah ɗin nan jiya sallahu bi sabari sai masa sai ya ya haƙurƙurtar da shi da haƙuri ya yi mashi tasliya ka yi haƙuri ka yi haƙuri tasliya kenan wa an hadi dar wannan dole inna ma hulikan lil baraya an halice ta ne saboda bala'i warra zaya ce da kuma abubuwan da cutarwa razaya wal balaya dama a duniya hiya darul bala'i wa imtihan eh darul bala'i wa imtihan shine mai ishariya yake cewa sabauta ila dunya wa zullub bil asbu wa garraka minha salwa ba'dinu hal harbu فذرها وشرد لا يكير بك لقرب بي سرب نور للنبوة لا يخبو أي تشرك كي مك كي جبر معنى كي كان قرب نيكو تو اي جبر كجو جان النبي محمد معنى ككاما النبي معنى سكنا اي سبوت الى الدنيا وذل لا سبو شيني ذاك جي امام الشافعي كيتوا ان لله عباد فدنا ان لله عباد فدنا طلقوا الدنيا وحافوا الفتنة نظروا فيها ولما علموا أنها ليست بدار وطنا جعلوها لجة واتخذوا الصالح الأعمال فيها سفنا إن الله عباد الله إن دو أنسباي فدنا ما سكيفن تناني إن الله عباد فدنا طلقوا الدنيا سنسكي دنيا سكي أكو وحافوا الفتنة سنجد أولم فتنة دكي سكنتا nazaru ya sun kalle ta walan ma alimu anna halai sun bidarin wadana da suka kalle ta suka ga ba gida bane na zama jalwa lutata yanzu suka mai da duniya ta zama kogi kawai wa takazu salih al amal sai suka dauki istighfari da salati wa manzo Allah qiyamul layli qira'atul qur'ani salatul rahim kaza kaza kaza min amal da'at sufna ya zama shine jirgin ruwan su da su tsallake to shine to wannan duk abubuwan da ake gayawa mutum ba dan komai bane dan ya gane wannan mawaƙin nan shi kuma yake cewa kusbin sa'ad al-iyadi yace ma balan nas yazhabuna wa la yarji'un radu fa aqamu am turiku fanamu ma balan nas ba ku da hankali ne ba ku ganin mutane suna tafiya lahira in suna wa ku gani ya tafiya dawo kun yarda kuma ku yi aikin ko kuma kun ki yarda ku tsaya a haka duk abin da zai faru ya faru radu fa qamu bil ibadati wa ta'ati am turiku ko kuma kun ga ba komai bane fa na muku yi baccin ku kawai kuma za ku yi ta imraul qaisi imraul qaisi shi kuma yake cewa baka sai di lamara addarbu dunahu fa ay kana anna lahi qani bi qaisara fa qultu lahu la tabki aynuka inna ma nusaida mulkan aw namutu fa nu'zara kaga son duniya shin aboki na saboda dan duniya ne dan hayatu tarfiya ne yace ba ka sa yi lamara addar buduna mun fita ne zamu je ya ce za su je daukan fansam an kashe babansa yace ba ka sa yi aboki na yayi kuka lamara addar buduna ya ga mun bar garin su sunan su darbu fa'i kana anna lahiqani bi kaisara sai na kan ba zamu isa garin kaisara ba fa qultu lahu sai nace masa la tabki kar kai kuka ainuka inna ma nusa'ida mulkan zamu je ne kawai mu samu mulki aw na mutu fa nu uzara ko mu mutu mun je lahira mana uzuri mato kawai ayi hayat tarfiya in sun tafi lahira za musu uzuri to kaga kowanne bajin sa daban-daban ka ɗauka ka ajiye ka ga wannan yayi kama da wannan wannan amma dai kowa ya san akwai mutuwa saboda haka duniya ba wajen zama bace tun da imrar kaisi ma san aka mutu ko shi ya ce ba za a dake shi bane a lahira a za musu uzuri ne don aka musu uzuri kuwa alfarma ne ke rango shi ba alfarma ba dole ba ne Allah ya kiyaye wa ma ulu himmati ulu himmatu shaut yani ardira fi sulukin tariq cikin sulukin tariq a fakar ta kaddama fi bari bidaya ce wannan ya gabata cikin babi a bidayan lamarin sama ya dulla ala bulugi fi zalika nihaya ya aka shauce ne zo wannan kujera daga farko ya aka yi kawo wannan kujera shine bulugu himma ilartifa ilgaya ya kai gun da ya kai ya ya fara yana yaranta ba ma shi ba ƴaƴansa ma gaba ki ɗaya guda ɗaya da Muhammad kabir da Muhammad habib lokacin da suke kenan alaƙaidil hayati idan suka zo ana yin sallah zai shiga da su ɗaki ne ya kulle su shi din na hannunsa ne sai sallan asuba zai buɗe su saboda ihtimami da lura da haƙƙin abin da ku anfusikum wa ahlikum nara wa qudu hannasu yanzu ko kuna nan shazaran mazaran ne wani ma bai san gun dan yake kwana ba bai san gun dan yake kwana ba balle san me yake ci balle san me yake abin nan to kuma irin wayannan ne fa suke tambayan cewa wai suke sukan wayanda suka yi wannan aikin wannan an riga an aikin aikin kuma ya zahara ya bayyana kuma duniya ta shaida kaga al'amilu khairun mimman lam ya'mal Allah ya kire wa kamalul gaya da isa matuka fa bil wuqufi ala zalika tsayuwa akan wannan ya tabayyana malahu min al qidami hunalika shine yake bayyana abin da yake yaya kadamin sa anan a yanzu wa yadullu alai isharatu shine zai nuna maka ishararsa wa kalamu maganarsa ta nuna maka ta ina ya faru har ya zo yi wannan magana ta ina ya faru mutum ne baka san shi ba kawai ya ci kai ku kama shi ku je ku samu shi a sel sai a ta wannan yaushe ya zama polis ka tsaya da ce ya za ka ce a kama ni yaushe ka zama polis ya tsaya yana tambaya in ya ga zai da ku ya kamata ranka da idan Allah ka ya kuri wallahi ban san ka zama polis ba to kaga ya fara hankali kenan ko ai ba kowane abu bane sai kowa ya sani ai wani abun ko bishiya in aka dasa ta ai sai ta ta ta fara yaya ake ganewa menene in baka santa ba hmm? wa makanu min tahqiqi da makanin makanin gurin da yake da wajen tahqiqi wa makani da makanin sa iza ulal mahsusuna domin wanda aka musu tashisir radiyallahu anhum innama yatakallamuna bi halin suna magana ne a halin da suke ciki wa yunabbi'una suna ba da labari ne an tsariki ta hanyar da suka bi suka zo ala hazbi sirahim akan gwargwadon sirar tarihinsu lokacin da nake yaro na shiga an shigar da ni makarantar allo makarantar mu na allo ana yin ana ana hura wutan kara ne ana tafiya da ni muna zuwa muna ebo kara daga gona mu zo a yi karatun in aka tashi kowa ya kwan in aka tashi a karatu a je bara ko kuma in aka je bara aka dawo a kunna wutan dare in aka yi karatun dare kowa wasu ma a nan gurin suke kwanciya karnuka su suna ciwon ka suna suna lallashe maka hannu misali eh mun yi karatu mun kai ga an zo muna kwana a zaure mun yi karatu mun kai tsutsa saboda fitsarin kwance ana tsintansa jikin mutum amma matsi ya fito mun yi karatu mun kai lokacin muna karanta hadari muna karanta ashmawi muna karanta kurdabi muna karanta iziya muna muna zaria a karkashin gidan shehu malam na iya muna wannan karatun muna fita saboda rashin abincin za mu tafi mu tafi wani gari sunan shi taka lafiya ƙauyen su ba saboda malamin mu ya nema mana abin da za a zo a tara a gida a dinga ci ana taimakon juna a je na gida dai ba iya wadata ana yi ne Allah zai kawo saura a shiga bara mun tafi a haka ana kaiwa har aka zo aka ce mutum ya sauki alkurani mutum ya yi karatun ilimi kana da riga guda ɗaya ko kana da riga guda biyu ko ba ka da ma rigan misali irin wannan abubuwan ake tafiya har yanzu gashi nan kuma wani yana ganin kamar yake sha'awar ka yana ganin ka kai wali ne amma lokacin da kai wancan bai sani ba bai sani ba amma yanzu kuma ya yadda wai kai wali ne watakila kun yi wani mu'amala wani kuma yana ganin ka ɗan wannan ne wani yana ganin ka ko ba haka bane haka abubuwan suke gudana to amma za a zo guri ta ce to shi yau an zo wajen mawzi ana son haris ya zai magana akan manzo Allah ya zai magana ta wannan na ce shi ne muka san shi a yan tayan nan yaushe yin karatu mu mun san shi da sauran tayan ai zalika mablagh kamina lele haka abubuwan yake wannan ya aka yi yaushe ya zama malami bayan tare muka tashi an mu daya komi da komi namu daya ya aka ai haka ne haka abubuwan suke to ka yi aikin da shi ya yi in ba ka yi ba sunanka ka yi haƙuri kawai Allah ya kiyaye mu to haka abubuwan suke tafiya wata rahalihim shine tarhal hawa nan zuwa nan daga nan zuwa nan wani wahala ka sha wani irin abu ka sha tarhal eh mun yi noma a gonan malaman mu alhamdulillah ko mun samu albarkacin su eh wanda in mutum ya ce babu albarka to shi ne bai san albarka ba mun mun san me albarka babu abin da zaka yi hidiman sa ka fadi a banza ba ya yiwa wala tajidu kalamu radiyallahu anhu illa rafi'an li himmatika ila Allah ba za ka samu maganar shi wacce ba sai yadda zai ja ka zuwa ga Allah to ka duba cikin almajiran sa in da zaka me za su umarce ka a yau ta istighfar a yau ta salatu annabi a yau kun ji suka ce ka musu kai ne zai amfani da kai cikin abin da ka yi. tarifan laka an siwahu yana juyar da kai ga barin wani Allah sarifan laka an siwahu zai juyar da kai ba ka sai Allah zai saka a gaba la yaqifu bika dunahu bismillah la yaqifu la yaqifu bika dunahu baya ajiye ka a wajen wani Allah sai dai kai ka zuwa ga Allah man nasahaka alallahi man dallaka alallahi faqad nasahaka wa man nasahaka an dunya faqad at'abaka duk wanda ya nuna maka Allah ya maka nasiha duk wanda ya maka ya nuna maka duniya ya wahalar da kai domin ba a samun ta hiya dunya aqallu min al-qalili wa ashiquha azallu min az-zalili tasummu bi sihriha qauman wa tu'ma wa mutahiruna bila dalili babu mutumin da ya samu duniya baka ga yana tsoron a kashe shi ba babu shi babu shi duk wanda ya samu duniyan duniyar ce za ta kawo hanyar da za a iya kashe shi sai ka ga yana da gidan ma yana tsoron matan shi baya cin abincin gidan wai kara kashe shi azallu min az-zalili wa ashiqwa wa ashiqwa ya duniya aqallu min al-qalili azallu min az-zalili saboda haka haka Allah yake kowane abu man dallaka alallahi faqad nasaka wanda ya nuna maka ga yadda zaka yi ka gamu da Allah to shi ya maka nasiha wa man dallaka ala duniya ga yadda zaka yi ka samu duniya faqad ata abaka ya baka wahala ya baka wahala wannan shine harshen sufanci eh saboda haka su da'iman maganar su ba irin na mutane bane wala yarda li adin iltifatu li ghairihi baya yarda ka dinga waiwaye zuwa ga wani wala nazar ilayhi fi shay'in min al-ashiya'i ko ka dinga kallon wani abu cikin wani abu wa yatakallamu fi zalika bi kalamin alin nafs nafisi eh mutum zai dinga yin magana cikin yatakallamu fi zalika bi kalamin alin da magana ne mafi daukaka nafisin tsarkakeke ya ajizul uqulu fahamuhu wanda hankali baya iya ganewa wanda shine ranar nake cewa idan zaka gane sufanci suka tashi ma magana zaka je yana cewa wa tarku zikri afdalu kulli shay'in wa tarku zikri afdalu kulli shay'in wa shamsu llahi laysa laha ghurubu wa shamsu zati laysa laha ghurubu eh eh yana cewa bi zikri llahi tazdadu dhunubu wa tandamisu al-basair wal qulubu eh bi zikri llahi yawan ambatan Allah tazdadu dhunubu yana sa zunubi watan ɗari sulbasa irwar kulubu zuciyarka ta shafe kwakwalwarka ta matse ba za ka iya gane komai ba ya ce kai watar ku zikir a fulala kulli shayi bari zikirin na shi na komai ya ce ne yasa ya ce wa shamsu zati ranan Allah laisa laha gurubu ba ta faduwa kaga wannan shine irin maganar sufaye kai daga kaji ta to Allah ya ce kuma ala bi zikr la tadmainna alquluba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu uzkuru la zikran kaseera kaga sun kawo kafirci in aka kai wajen yan izala kafirci kawai da su ce to abin da suke nufi me ake nufi da zikiri kalman zikiri kamar yadda Allah ya ce fankihu lugatan fankihu lugatan in aka ce ya ayyuhal ladina amanu uzkuru uzkuru ba tunawa bane to in ku har ka tuna ashe ba ka san da Allah bane har ka tuna da shi shi ne ce bi zikirin layi da tuna Allah ta zaje zunubu in sai ka tuna da Allah lalle zunubin ka yayi yawa wato da baka san yana nan sai ka tuna da shi abin da su suke magana kenan bi zikirin layi ta zaje zunubu wa tandami sul basair wal qulubu in sai an tuna maka wai akwai Allah to lalle zuciyarka ta shafe baka da alheri ne watar ku zikiri ka bar wannan tunanin afdalu kulli shay shi yafi komi wa shamsu zati laysa laha gurubu ranan Allah bai taɓa faduwa ba ba dare ba rana Allah yana nan amma ranan da kake gani yana faduwa wannan shine irin maganan su sai su zo maka da abu outside down kai kuma baka gane bai ka ce an yi kafirci ko an kawo wani abin da ba ai ba annabi ne yace ba sha sha sha wawa in annabin bai ce ba kai malami ne ilgaji kalma ta ilgaji a larabci ba akwai shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ilgazozi nawa ne kalmomin da yake yi da larabawan kauye larabawan suna gurin ba san me yake faɗa ba qur'ani da yazo ai da larabci yazo amma sai manzo Allah ya musu bayani ba sa jin larabci ne haka abubuwa kenan wannan irin wayannan suna nan da yawa amma ya ga mutum ya zo ya kutsa yana ta zagin mutane ba ma zagin ba ya ibe sai watsa su a wuta kamar shi ne wakilin da aka turo kawai kuma shi ne jahili أما والمرء يجهل ثم يجهل أنه في الجهل في أثر الضلال وما فدي mutumin da yake jahili ne ya jahilci cewa shi jahili ne wannan kaga bala'i yayi nisa dama mutum jahili ne sai shi jahili ne a wannan an shiga gurin da ba namu bane kaga ya zauna lafiya amma mutum jahili bai san shi jahili bane ya dauka komai shi ya sani a fi asarar balali ai bacacce ne Allah ya kiyaye mu na'am ya ji zulukul fahamahu kwakwalwa ba ta ganewa wayu a wuzul kalamu hatsahu kai alkalami ma yana wahala wajen rubuta shi wa rasmuhu shau marul futi ya ce zai magana akan salatul fati zai magana akan darajanta guda biyar uku da ya ɗaya ya zo na biyu sai ce alƙalamin ya kare ya ce alƙalamin ya kare ban fahimci wannan ba bai wuce shekara goma ko takwas ko tara ba da na zo na salatul fati da Allah ya buɗa min wani abu akan salatul fati sai na gashi ba halin ka iya rubutawa ne ba zai yi bane ba zai yi bane ba zai yi bane domin abinda zaka faɗa wa mutum din me zaka faɗa mar wallahi alƙalamin ba sai yace yace alƙalamin ya kari to ashe alƙalamin ya kari ka rubuta me za su gane da abun ba za su iya ganewa ba saboda haka kawai a yi shiru shi yasa suka ce la madkhala lil aqli fiha hankali baya shiga cikin ta kawai kai salati wa annabi kawai ka bari in kun je lahira a can ne za a nuna maka me ka tanada ko me ka zo da shi wannan shine to akwai abubuwan da alƙalami baya rubuta shi ko yaya ba zai rubutu ba saboda in ka zo kai kanka dum zaka zamo ba za ka iya ɗauka ba za ka iya ba ma haka abin yake wa ya lamu zalika min taqrirati ana sanin haka daga taqriratin shaw tijani wa kalami da zancen sa wa ibarati da ibaran sa wa isharati da isharan sa wa halla mushkilatihi idan shaw tijani ta ce warware maka waɗansu mashakil to an za gane fi fununul ilimi cikin fannoni na ilimi eh anan zaka san waye shaw tijani fununul ilimi bi asriha yadda take inda jawabi a wajen jawabin za mu zo nan gaba alama sa'ilin wajen mas'aloli fi imla'i yadda yake ba da imla'i wa qaddara baina haula'i ahlul zawahiri to anan ne masu ahlul zawahiri wa baina ulumul arifina suka kawo suwaru surori na bayyanawa kowa ya gigice wa alqa bainahum wa bainahum hujubun aka jefa musu hijabi wa suturun da sutura wa yaftahu Allahu ala man yasha wanda Allah ya ga dama kuma ya gane dama min ibadi daga bayansa wa ya hasman ya sha'u Allah kuma ya keɓance wanda ya so bil awarifi da saninsa ma'arifi awarifi ma'arifi ma'arifi da da waɗansu abubuwa na sanin Allah wa amdadi da madadinsa kama kila kamar yadda aka faɗa a cikin baharul hadisi ma ma ubayyanat laka al ma'alim illa litaraha bi ayni man la yaraha ma ubayyanat laka al ma'alima ba a bayyana maka abin da ke cikin ma'adama ba illa li taraha bi aini sai dai an yi maka ne dan ka ga man la yaraha abin da wani baya gani dama ko malami ya tsaye da a cikin classes ya yi muku karatu to mutane ai in mutum ya san psychology ilimin nafs zaka kasa aji ne gida uku eh akwai masu kaifin fahimta kana faɗa suna idraki akwai wani sai ka maimaita yake gane akwai wani kai so sabai ma ba abin da zai gane kuma duk aji haka yake duk aji haka yake kamata ka ajiye ka ajiye ajinka eh wanda suke da kaifin fahimta ka sani kana faɗa sun idraki to inda za ka haɗa masu kaifin fahimta su kansu in aka ɗauko na wancan ajin aka ɗauko na wancan ajin aka zo ka haɗa sai ka ga ɗaya kuma da kusheshe ne har yanzu dai ba za su zamo ɗaya ba baya yiwuwa tunda wanda ya zamo the best student a nan in ya zo wani guri shi yake zuwa number 10 kuma a nan shi ne best student da shi kuma ke gadara in a nan garin aka samu best students a bangaren laboratory ne ko a wani bangare aka sami shi zamo the best in aka ja ka haɗa shi da mutanen bauchi kuma sai ga shi ne number 2 ko number 3 ina best din saboda abin da yake zuwa kwakwalwa lokacin abin da yake fita malamin yana ma magana ne kana kana ƙara fahimta akan karatun shi wani haka yake wani kuma yana neman ya fahimci ma'anan malamin ne tun da na shiga makaranta tun da na shiga abu ban taɓa amsa jarabawan uh, uh, nahau ko balaga da irin kalmar larabcin mutanen ba a'a na wani ke kirkira ƙa'ida dan mutum sai ya haddace ƙa'idodi duk da kawa'id ne to ni ƙa'ida na nake kawo saboda in malami ya ce zai kama ni ne dan ban kawo ƙa'ida ba to wannan ni zan faɗi amma ƙa'ida na zan kawo in ya kawo malami ya kawo nan shin kawo na ƙa'ida ni nake halittar nawa nake kawo in kaza da kaza da kaza in ka je ka hada da wancan ai ba kofin ba a rufe bane kofin a bude dama abin da ake son ka bude ne ba ka tsaya kamar a kukuturu in an ce maka kande kullum kande kande a to ayi karatu bai ba a'a me ka kara daga kande me yasa aka ce kande eh sai ka ga kaza da kaza ne kai kuma zai kawo larabcin ka sai ka jona in malamin ya gani ya san cewa eh wannan ka'idan shi ne zai ba da wancan ko da ma'anan ku ba ta yi daidai ba to an san cewa ka fara fahimtar karatu kenan amma ba haka ba karatu bai fahimtu ba a hadda mutum kenan ya ce to hadda daban fahimta daban ana neman buduwa da fahimta ne abin da ake bukata kenan a irin wannan to farak an ha ruqiya man laysa yarda halatan duna an tara maulaha tarik an ha ka rabu da ita ruqi man laysa yarda ka hauhawar da wanda bai yarda da halatin duna an tara maulaha da halin da wanda bata ga majibancinta ba wal arifuna su arifai min baharin wa'idin yartarifuna a kogi dai suke shan ruwa wa ulumihim da ilimin su na ta'idun yaqinun wa imanu ilimin su shine natijan da yake fitowa yaqini ne da imani la na ta'idud dalil wal burhan kaga bambancin ilimin arifai da ilimin zawahiru kenan eh shi yaqini ne da imani ba a shiga ittaqullaha wa yu'allimukumullah ne al-imanu wal yaqinu itqan ne yaqini na takawa wannan sune babin da ake shiga wajen Allah amma hatu burhanukum wal bayan wad dalil wannan ilimin zahiri eh hatu burhanukum a wancan ba can ba wancan makarantar daban ne ita man ya man amila bima man amila bima alima awrasahu Allah ilman min ghairi la ilmi Allah ya karantar da mutane bakwai sab'atu nafarin wanda ba mala'ika a tsakani eh ba mala'ika shine ran nake cewa wanda yake maganganu na banza nace ku tambaye shi shin wai a iya saninsa yana ganin Allah in ban da in ba annabawa ba baya ba su ilimin ismin layil azim a tambaye shi in ya ce eh sai annabawa to kace jahili ne turawa akwai ismin layil azim ma'anansu akwai ismin layil azim ma'anansu da shi suke sarrafa jirgin da yake tashi sama annabi bai sani bane da zamaninsa ba a yi jirgin sama ba wannan ismul lazim ne aka sarrafa shi da shi har yanzu wannan dan karamin in za mu haɗa ilimin garin nan ba za mu iya kure shi ba sai mutum ya gama sai ga akwai gurin da baka san ma me yake gurin ba kuma me ya tare a wannan gurin amma ka tambaye wanda yake da ilimin abin in ya faɗa maka ya ce ai an tara kwakwalwa kaza ne a waje kaza a ciki kaza kwakwalwanka na ce na da cire alƙwarani a fito a baje mana muku ƙur'anin mana ashe aikinka ne zai nuna kana da shi amma muka za ka ce kai alaram abubuwa suna nan da yawa ana musu ne kawai abubuwa suna nan da yawa ana musu ne kawai bi jahalati Allah ya kiyaye mu Allah ba mu ilimi albarka shi Allah ya sanar da annabi Adam daga shi ya sanar da shi daga shi sai shi ya sanar da annabi dauda ya sanar da annabi yusufu ya sanar da halliru ba annabi ba saboda haka ya yi magana shi da shi babu wasu da mala'ika wa allamnahu min ladunna ya ce ilman kuma halliru ne kuma ba annabi ba ne to tun da aka ba da waliyin banu isra'ila to ya waliyin annabi muhammadu kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nasi saboda haka zamanin annabi Muhammadu wato sun fi yawa kenan shi ne kawai Allah ya taimake mu la bi ta'id dalil wal burhan su ba dalilin natijan su ba dalili da burhan bane da Allah Allah fi ma Allah ka samu cikin su wa razaqana muhabbatuhum Allah ka azurta mu da san su wa ridahum Allah ka ka sa su yadda da mu kuma mu yadda da su za mu karasa daga rafa da himma sai nash'a radiyallahu ta'ala anhu sai mu ci gaba gobe in muna cikin rayu in ya rubuta na'am Allah ya samu dace Allah musalli سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمان أو مكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في الإمكان وحيد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين